بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wadda ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda da ikon sani da garin damar sai ba mu damar haduwa a wannan masallaci na Quba a wannan yammaci na Alhamis wanda yake biyar ga wannan wata na Jumada al-Ula hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 a yau majalisi ne na kitabun tauhid makon da ya gabata muna cikin babu ma ja a firruka wata ma'im babin da yake bayani game da abin da ya zo na hukunci na abin da ya shahi a ruka karance-karance da za a yi ko tofe-tofe wata ma'im da kuma layu mun karanto farkon babin muka tsaya daidai wani abdullahi bin hukaim wani abdullahi bin hukaim marfu'a man ta'allaka shay'an wukila ilai rawahu ahmad wa tirmidhi zamu tashi daidai inda malai yake cewa rahimahullahu ta'ala at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad التمائم لا يو وان ابني da aka rataya ma yara shi shine la yu kamar yadda malam yace yattaquna bihi anil ayn suna neman tsari da wannan layu anil ayn game da kambin baka wani abu ne da aka rataya ma yara domin a tsare su daga sharrin baki ko kambun baka ina fata mun gani ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف سيديفا إذن يكسن شيء أبند أكراتيا من القرآن دقاء القرآن نيمي جرما فرخص فيه بعض السلف ونشاشي نقباتا sun ba da dama haka suna ganin babu laifi a yi amfani da layar da yake ta alkur'ani ce tsansa wa ba'abuhum lam yurakhis fihi wani shashan basiran gome ba game da laya ko da kuta alkur'ani ce a wancan mako mun gaya muku na daga cikin wanda suke ganin halaccin rataye laya ta alkur'ani domin neman waraka akwai aisha radiyallahu anha wanda kuma suna ganin cewa bai halatta ba a rataye laya ko da ko ta alkur'ani ce akwai abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu mun yi bayani game da wannan matsala a wancan satin da ya gabata wa yaj'aluhu min al-manhi an wani shashin na salaf suna sanya laya haƙura ta alkur'ani ce daga cikin abin da aka hana amfani da shi rataya ta kenan minhum ibn mas'ud radiyallahu anhu na daga cikin wanda suke ganin bai dace ba a ratiya la ya koda ko ta alqur'ani ce akwai abdullahi bin mas'ud Allah ya yarda da shi wannan shine abin da shafi laya ke ina fata mun gane maganganun salaf game da layar da yake ta alqur'ani ce tsantsa madaran alqur'ani an gane ko ba ragi ba kari a cikin shi wasu na ganin ya halatta a rataye laya ta alkur'ani mai girma domin neman waraka wasu kuma na ganin cewa bai dace ba a rataye laya ta koda ko ta alkur'ani ce da neman waraka ina fata mun gani wannan wancan mako mun yi bayani dalla-dalla game da cewa lalle idan aka aji hankali aka nutsu aka nura da hushe kowane ɗaya daga cikinsu za mu ga cewa wanda suka ce kar a yi amfani da ita su suka fi ƙarfin dalili ina fata mun gane wanda suka ce kar a yi amfani da koda ta alkur'ani mai girma ce su suka fi karfin dalilai yawwa mala ya ce warruqa abinda ake ce mishi arruqa hiya allati tusamma al'azaim ita ce ake ce ma al'azaim al'azaim shine addu'a tufe tufe da karance karancen zai a tufa mutum ko addu'ar da zai a tufa mutum ko inda yake masa ciwo domin neman waraka yace wa khassa minhu wa khassa minhu ad-dalil ma khala min ash-shirk dalili ya keɓance rukuyar da ta wufanta daga barin shirka an gane ba ita kam rukuya ce nan ba dukkan ta bace ba ba ta dace ba akwai wadda ta dace akwai wadda ba ta dace ba amma dalilai ko dalili ya keɓance rukuyar da babu shirka a cikinta wannan ya halatta ya amfani da ita an gane ko فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى من زال صلى الله عليه وسلم يا يرغمي كما ده يرقيا كما ده ابن ده شافي العين كم بكى والحمى da kuma dafi ko ko ɗaya daga cikin ababen da suke harbi masu dahi idan suka harbe ka kuna ma maciji da makamantansu annabi ya yi rangwame game da yin rukuya ga wanda kan baka ya shafe sa ko kuma huma huma shine ɗaya daga cikin ababen da suke harbi masu dahi su sayar mutum kunama maciji da makamantansu kenan kaga wanga dalili ne da ya keɓance rukuya ta shari'a ya halatta ya amfani da ita sabanin rukuya wadda ba ta shari'a ina fata mun gani bimana da rukuya ta shari'a ya kamata a ce tana da shurut da ya kamata musulmi ya hanga gabanin yayi ta na farko ta kasance wannan rukuya ya rika ganin cewa ba ita da kanta bace take ba sa waraka ko amfani Allah ne ke warkar da shi ina fata mun gane ko da an yi rukuya an tufa wanda ke warkar mai warkarwar ya ba da lafiya shi ne Allah maɗaukakin sarki ba za ta yi tasiri ba sai in Allah ya so kuma ya yarda ina fatan mun gane na biyu ya kasance rukuyar da za a maka abin da za a karanta maka a tufa maka don neman waraka ko don kariya daga sabkar cuta a jika ko abin da ke kama da shi ya kasance na daga alkur'ani ne mai girma ko wasu addoni da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun gane idan ya kasance alkur'ani ne irin suratul fatiha inna annabi ce wa madrika annaha ruqya ina fata mun gane da sauran su dai sun kula auzu rabbil falaq da rabbin nas duka za a iya karantawa a tufa saboda alkur'ani ne mai girma sannan wasu addu'o'i da suka tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akan karanta su domin neman waraka ko kariya wannan ma duk ba laifi ayi amfani da su saboda sunna ta tabbatar da yin haka sannan ya kasance wanda zai maka rukuya ko kuma kalmomin da zai amfani da su kalmomi ne wanda ana iya fahimtar su ba kalmomi wanda bai kawai kamar gwaranci ba san me kake faɗa ba so da dama za ka ga 'yan uwa masu yin taɓi ko maganin targaɗe da abin da ke kama da shi za ka samu suna karanta wasu abubuwan da ba su da ma'ana balma wasu istighatha suke da shayatin suna roƙon shida wanda wannan kaga haramun ne shirka ce takan yi bai zuwa ga fita ga musulunci ko za ta fitar da mamutunta gabar musulunci ina fata mun gane kenan wanda zai yi amfani da kalmomi wanda an san me yake faɗa ina fata mun gane kenan mutanen kirki ne an san shi ya shahara da salaha da nagarta aka je wurin shi maka taɓi ko kuma ya magance maka targaɗe abinda yake karantawa kenan abubuwa ne sanannu wataƙila suratul fatiha wasu ayoyi na cikin alkur'ani mai girma ko sadoyi da suka tabbata a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan sai ka guji wasu wanda suke faɗin wasu kalmomin wanda ba su da ma'ana ba san me ma'ana su ko kuma wasu kalmomi ma da kaji su za ka ji ana kiran shaidanu a cikinsu ba na mantawa wata rana ɗaya daga cikin ‘ya'yana sai ta kamu da hakin wuya wanda abin ne sananne wurin kowa abin da yake ce ma hakin wuya wanda zai sa yaro yi ta amai daidai da ruwan ka bashi sai ya mai doshi yarinya ta lalace mun yi likita mun kai kawo mun kai kawo ba samu dacewa ba sai wata ta nura ta ce mana ana tsammanin wannan yarinyar hakin wuya don haka shi a nemi wani mutum ta ce mana ga shiga shiga inda yake mu je wurin shi yana magance wannan matsala kafin shi sai na kira wani wanda na san shi na ce ga matsala na ce su niki ka duba hal akwai ko babu in akwai ka yanke in babu haza wasala ko da ya buɗa sai shiga yanka bai ba ni amsa ba cewa akwai ko babu wani ga mutum aikin shi na samu shi ido na kallon shi ni na rike iyali na ta rike wata kanwata ta rike shi ma ya rike ana ta kokowa fa nihaya ba a yanke shi ba kuma jini na zubowa cikin bakin yarinya muka bar shi sai ya fita ta hihi ce mana zai dawo bai dawo shi ma ya tsorata kaga wanda shi ke nuna ko sun da musiya ba karambani ne wanda haka zai sababar da halaka yaran mutane tana na ga da aka makatan tana karama sai zaman to sababin da in tana magana sautin nata daga cikin hanci yake fitowa sakamakon yanke hakin waya muka je gida da yarinya muka bata siron nan mai sabki zafin ciwo ta sha ta samu barci da safe sai aka ce mana akwai wani sananne kwararre ya iya je wurin shi ka je wurin shi shi kam haka nan ne ya iya sau da babu wanda ya rike yarinya ya aje ta yi reran da ita haka hannayenta guda biyu sanya su cikin manyan yatsun shi na kafa tsakanin yatsa babba da mai bi mata sai ya rike kowane ya daga harshen ta sama ya sa abin yankewa ya yanke ya ce mana ko shakka babu shi ne matsala shi kenan to amma akwai karatun da ya tufa ban san me ya ce ba amma na kyauta musu zaton bai wuce kalkashin abubuwa ne wanda suka halatta sai muka ta yi to kananta ma sai kamu da wannan matsala sai muka je wurin shi muka je nafsul amaliya nan da nan take sai yanke mishi sai yake ce mana Allah na tuwon gaban ai abu ne mai sauki wurin mu ba yau muka yi shi kuma mun samu fa'ida sosai yace yace da na aje yaro ga abin da nake faɗa sai ga wata kalma wadda kawai ko shakka babu sunan shirce da nuni la fatiha la aya la wata addu'a da tabbata daga bakin annabi babu sai ce ai ga abin da nake faɗa sai ga ya mai daga nan sai na ji ya fitare na yi mamaki na so in ji hankalin shi kuma yana cikin fada shi sai na ce har Allah ya haɗa ni da shi wani lokaci kuma dai Allah bai kadar mu haɗa da shi amma ko shakka babu sunan da ya faɗa baya da ma'ana ko guda ba larabci bane ba ba hausa bane ba sai ce kawai in zai yankewa zai ce wana da wani sai ga wasu sunaye sai yanke kaga wannan isti'ana ne bi shayatin ko istighatha bi shayatin wanda kuma ko da bai yi hakan ba zai iya yankewa abu ne sananne in hannunka ya mutu ka iya za ka mai amma suka yi amfani galibi ma wanzan mai za ka ga suka yi amfani da sihiri da abin da ke kama da haka Allah ya kiyashe mai kare yanda mutanen da ake shakkun shi kuma ya bayyana yana gayin kalmomin da ba san ma'anarsu ba ko kalmomin da suka kunshi istighata da shayatin sai a nisance shi ina fata mun gane Allah ya samu dace to kenan kaga ya kamata ruqya da za a yi tofin da za a maka a san ma'ana abin da kake fada a san ma'ana abin da kake fada sai ma da cewa tiwila abin da ake nihi da tiwila ya ce hiya shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha والرجل إلى امرأته abinda ake ce ma attiwila yace wani abu ne da suke yi a wancan lokacin nasu kenan ko a jahiliya suna aikata shi yaz'umuna suna riya cewa annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha yakan sa mace ta soyu mijinta ya so ta idan suka yi shi suna kudirin yin shi yakan sa miji ya so mata shi aw rajula ila imra'atihi ko kuma namiji ya soyi auren matar shi ya ma'ana wani abu ne wanda zai ƙara dankon alaƙa da soyayya tsakankanin ma'aurata shine attiwila to ko shakka babu attiwila kinnan shi ma shirka ne sau da shi babu ne dalili da ya keɓance wani ɓangaren da ya halatta ai ina fata mun gani a taƙaice dai mas'alar kamar haka gata na farko الرقى والتمائم والتولى شرك إن جمع الله الرقية توفي توفي دلايو da tiwila annabi ya ce shirka ba ko abin da zai fitar da kowane ɗaya daga cikinsu daga wannan faɗar gaman mata annabi cewa shirka ne sai abin da aka samu dalili na daban da ya keɓance shi sai muka samu dalili na daban da ya keɓance rukuya wadda ba ta shirka ba sau da sahabai sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sukan yi rukuya suna neman ya bayyana musu halaccin haka sai annabi ya ce ya ce da su u'rudu alayya riqaqu ruqaqu ku bujuro mini da karance karancen da kuke la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirka babu laifi da yin ruqya matukar ba shirka bace yana kaga wannan dalilin da ke nuna mi halaccin ruqyar da ba ta shirka ba kenan kaga yanzu ruqya wadda babu shirka ta yi ta fita daga gamamman maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ruqya shirka ne kuma an samu su dalilai da cewa annabi ya yi ruqya ya musu ruqya ya musu addu'a kuma sahabban shi sun yi ya tabbatar da su akan aikin da suka yi wannan yana nuna ashe ruqya ta shar'a ita ta halatta abinda ake nihi cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace shirka ruqya ta me kenan ta shirka sannan abin da ya shahi layu layu ma ba abin da zai fitar da wata laya daga cikin layun gaba ɗaya da annabi ce shirka ne sai an samu wata wadda dalili ya keɓance to kuma babu wani dalili ingantacce keɓantacce da ya nuna halaccin wata laya banda wata laya ina fata mun gani sai dai magabatar sun yi safari game da layar da yake ta alkur'ani ce tsantsa duba ga wasu dalilai da daga cikinsu wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa qur'ani waraka farko waraka ta me ta cututtukan da suka shafi zuciya imani musulunci ta kawa da sauransu sannan kuma waraka ne ga matsalolin jikunan kwariya wasu suka hange wannan ayoyin da wasu dalilai makamantansu suka suka kwankwalo cewa eh in dai ta alqur'ani ce tsantsa a iya arata ya da neman waraka na daga cikin su Aisha da wanda suka bi ra'ayinta Abdullahi dan Mas'ud da shi da ɗaliban shi su kuma gaba ɗaya suka ce bai halatta ba ko ɗaya tsawon ta Qur'ani ce ma bai halatta ba so daga mamman dalilin nan ina fata mun gane wannan shine a takaice kenan amma a kiwila babu wani dalilin da yake bance wata da ke nuna halaccin yin wani abu domin a kulla dankun soyayya tsakanin ma'aurata wanda wannan abin ana yin shi galibi suna ce mishi muhabba ko matasa sukan je wurin malaman tsubbu kuma kamantan sai su ce yana son wata ta ƙi shi na haka yana sa mishi muhabba ya zama to tana san shi haka mace ma takan je wurin boka ko dan tsubu ta ce da shi mijina yana kawar da kai daga barina watakila ko da ta ɗauki mishi hankali a maido hankalin shuri na zaman to yana so to wannan abu duka mene ne shirka ne duka shirka ne bai dace ba bai halatta ba wasu za su yi ƙarya su ba da wani abu wanda kana tsammanin hakanan ne ko ba hakanan ba ne kuma wani sai a dace sai ka kudurta abin nan da yi shi ne gaskiya ina fatan mun gane don haka ya sha samu tunda galibin ma ya tsoho mafi yawansu makaryata duk wanda zai rika harka irin ta tsoho duba da wani makaryata ne catherine deserve person eh duka ƙarya suke hadda ɗigo tara ma cikin ɗari a fadda ɗaya duk ƙarya suke ina fata mu gani amma ana samun ɗaiɗaikun su wanda haka nan ne to wai ba kasancewa abin haka nan bane yana faruwa me ake hange me shari'a ta ce ya halatta ko bai halatta ba dan galibi yan uwa sai su dubi amfanin abin da cewa abin yana yiwa eh yana yiwa amma me mahanga shari'a da wannan abin da yana yiwa shin ya halatta ko bai halatta ba shine abin lura ina fata mun gani amma mafi yawa yaudara suke to masu yin da gasken ma bai halatta ba saboda ga annabi ya ce inna ruqa wa tama'im wa tuwila shirk shirka a sa muhabba ko mace ta so mijinta ko miji ya so matashi wani bin ma akan yi sihiri kaga mijin zai so matashi fiye da kima ta yadda za a iya saba ma Allah akan san da yake mata kuma bil aks ma ana samu mace ta so namiji fiye da kima ta yadda ya iya tirsasa ta ta saba ma Allah akan san da yake mata wannan yana faruwa ta hanyar sihiri kuma yana faruwa ta hanyar sha'awa da bin san zuciya bin san zuciya ma zai sa mace ta soka ka kalamce ta da zantattukan da za su ƙara jawo zuciyarta ta kamarce ka haka zauna mata a zuciyar da san ka yana iya sa ta saba ma Allah kuma kai ma bil abin yana yi faru ina fata mun gane wancan na bokanci ko shakka babu shirka ne wanga kuma na bin haramun ne haramun ne asali ma irin wanda soyayya da ake yi tsakankanin matasa bata dace ba kwata-kwata bata dace ba ba a ce babu su ba tsakanin wanda zai aure da wanda za a aura akwai amma kai ya wuce kima kai ya wuce kima amma yanzu duk soyayya da ake kowa ya sani ba gaba he ka tambaya ba ya halatta ko ka sani kade kanka bai halatta ba ko ba gaskiya eh ka sani ka sani tunda in kana son mace tana son ka me ya kamata ya faru tsakankanin ku aure aure shi yasa shari'a ta maka wata shimfiɗa kafin ka yi aure domin a samu dacewa tsakankanin ma'aurata shi ne hitba da ake tsakankanin ma'aurata a shi a tambaya kina son wani ko kake san shi ka je ka ganta ta ganga ku yi hira tsakankanin ku da ita shin ta yarda ko ba ta yarda ta amince da duk ka ganta ka ga sufofin da suka ja hankalinka zuwa ga aurenta ita ma ta ganka ta ga abinda take bukata cikin irin namijin da take so ta aura shi kenan in haka ya faru shi sai zo ya magana arme kana son ta tana son ka eh ai batun sadaki ya daura arme ko an san dai ka dauki mata ka kata yanka amma a ce shekara biyu muna soyayya shekara uku na haka shi na cewa takwas bakwai wannan rashin hankali ne wannan sakarci shirme ne me kake ga mata eh ka je gidan mutane ka yi awa biyu kuna gidan ɗaya mutane ko awa ɗaya me kake ce mata inda za a muku ɗaukar hirar da kuke tsakankanin ku da ita kuma ka samu kanka cikin hayyacinka ba haukan soyayya ba kawar tsaki kana cikin nomakinka in aka kunna maka shi sai ka shi kume shi sai ka shi kume shi har kana fatan ma kar a shi wani ya shi shi saboda duk sabbata ne da shirme a ciki so nawa za ka ce mata kana sadda ma hukaci ne kai kashi kana so yana so gobe ma ka tura yana so jibi ma ne haka ba ta lokaci ne kuma duk haka shi ya sabbaba bata yayan mutane kuma uwaye sun sakaki cikin wannan bangaren da mutum ya zo ya tambaya aka ce an bashi kai ka ce mata shi ce ko ko ya kawo sadaki sai ga kaushi kenan rassala ma ya zuwa doke da na mutu su tafi ziyara za su nani da ita da wadda baka kai sadakin ta ba a shar'ance duk guda ne ba su da bambanci ba wani sadaki da ka kai sadakin nan da ka kai bai halatta ka ɗauke ta me zai halatta ka ɗauke ta aure da wadda ka kai sadakin ta da wadda baka kai sadakin ta ba a hukuncin shari'a duk guda ne ba wadda za ka keɓancewa da ita sai kai sai ita eh mana me bambancin su aure ne kawai zai bambanta maka su kenan ga mata ka ci gaban mata ka ci tun da yaushe mutum zai zo ya fita da mata shi bisa moto kai maka zo ka dauki wadda ka kasa rage ta ka fita da ita me bambancin ku me bambancin ku biyu me bambanci babu bambanci a zahiri wanda kuma akwai bambanci babban ga matar shi ya ɗauka kaifa Allah ya gyara mu shi yasa aka shimfiɗa hitba ka je ka ga wanda za ka aura ta ganka ku yi magana ku tantance shi kenan uban yarinya zo ya kun ashe magana ne kin mishi eh kai kwata maka eh to ai batan aure ni da za a shawara ta kad latijan da ya yarda aka kai sadakin yar shi ba a zauna aka daura auren ta ba da shi eh da an kai kawai daura auren mai sawun sarmai ne kai sadaki ko latijan soyayya ba ta da karami ba ta da babba ba ta da malam ba ta da waliyi kowa na iya faɗa cikin tafkinta eh har gama da ya keɓance na ta waya na wasu bai na abubuwa yana da ɗalabi ko eh mana duk girman ka in kace za ka so mace kaga galibi mace da za ka aura za ka ga ka ɗora shekara goma a kan nata in abokinka ne ba abokin hirarka ba ne baka da lokacin shi don haka nuku ba guda ba ne ba amma macen da za ka ɗore sai ka ga ka ba ta shekara goma amma yanzu za ka sabko daga shekarunka sai ka yi daidai da ita don ku hira tsakanin ku da ita ne mana sai mutum ya ji yaran wadda ya ji ka da ita in ya ji auren ka hirar kaka da ji ka zai da ita eh ta gayin ci ko zai ji eh kawai dan karami zai kuma in ya ji wurin ta daidai hankalinta daidai wa ta sai su tattauna ko ba ka to kenan abin da ke maganin matsalolin gaɗar ma'arbe uwaye ba ku shirya ba eh kai baka shirya biki ba eh ga sadakin ka a ɗaura aure kaga an za ka shigo gida babu batun ka zo da muharrami a tsare ka ji abin da kake faɗa sai ku yi halwa sai kai sai ita kaga damar ka fita da ita in ka yi waya da ita duk kalmomin da ka iya fada tsakankanin miji da mata da gaiki babu wani shamiki da zai hana ka kaga an samu lafiya to amma kafin ka arme ta ka kai sadaki sai zama to kana hira da ita to wannan kalmomin da za ka gai duk bai halatta ba kalmomin da za su yi daga maka sha'awa kai ita ma ta yi mai ka daga mata sha'awa wannan kuna yau da gobe kun iya haduwa har fasadi ya faru tsakankanin kuma irin shi nawa ya faru suna da yawa nawa ce daga cikin 'ya'yan mata wanda kayan a kai su ma wanda zai aron sai a tsare da su suna da yawa duk mene ne irin ga matsalolin sakaki da ganin cewa wanda ya kasa daiki shi kenan kawai kuskure kuskure da kuskure kyanta mutum ya zo ya gani ne kun yarda an yarda an bashi an bashi ga sadaki ya kawo kudar malami ba mu shirya ba ku shirya ba ku to ba kai ba shigo ga gidan har abada ba alaka kai da ita lawaya na zuwa gidan je haka shirya ya za ka ga yayi eh zai gude shirya da guriyarsu ko ya je sake shawara amma kamar ka hanya bude ya ga da mai shekara biyar yana zuwa yana zuwa hira ba shirin ba har yanzu me ke faruwa cikin rashin shirin Allah ka ya samu ne ke faruwa na ka kuskure yana ga soyayya ta samari da 'yan mata kuskure bai dace ba kuma zuwa da talfon duk guda ne zuwan ma ya himo ne haka talfon ma bai halatta ba ka laɓe kai ta hirar da ya mutane ko kai ta wazar da ita in ko kayi ko ko kayi hirar da ita kafin ka arme ta to ka zo ga kai ga uwarta ga kannanta ihirar da ita muga mai zaka ce mata dajjara ba kai hirar ka ba ta wuce minti ɗaya ko biyu ba ka daɗawa a kan salamu alaikum da ina wuni ina kwana da sauransu ko ka yasa gare da wannan to don me kuma sai ka laɓe kai awa guda kana hira ne haka bai dace ba Allah ya kiyaye almuhim at-tiwila shi ne abinda mutanen jahiliya ke yi suna kudurta cewa yin haka yana sa ma'auratayya su so junansu ɓangaren namiji ko ɓangaren mace wannan bai dace da shirka mala ce warawar imam ahmad ar-ruwayfi radiyallahu anhu imam ahmad ya rawaito hadisi daga ruwayfi Allah ya rada shi qala yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi ya ce mini ya ruwayfi ya kai ruwayfi la'alla al-hayata satatulu bik tabbat zaka tsawon rayuwa imana zaka yi rayuwa mai tsaunan gaba fa akhbirin nas ka ba mutane labari anna man aqada lihiyatahu a ce musu lalle duk wanda ya kulle gemansa mutanen jahiliya sukan kama gemansu sai su saka shi ko su rika kulle shaka don gudun baki da kambun baka suna kudurta yin hakan yana kare su daga baki da wasu cututtuka ina fatan mun gane annabi ya ce fa akhbirin nasa ka ba mutane labari anna man aqada lihiyatahu cewa duk wanda ya kukulle gemansa aw taqallada watara ko ya rataya watar shine wannan tsirkiyar da ake samu ita ice na na kibiya aw istanja bi raji'i dabba ko ya kama ruwa da tutun dabba kashin dabba kenan au azmin ko ya kama ruwa da ƙashi fa inna muhammadan bari ummin ka ce mishi lalle annabi muhammad ya barranta da shi ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna yin hakan kenan babban laifi ne mai muni yana daga cikin alkaba'ir duk abin da aka ce maka annabi ya ce ba shi ba kai to aikata abin kabira ce min alkaba'ir laifi ne babba daga cikin manyan manyan laifuka ina fata an gane na farko kaga kulle gemi da kudirin yin hakan yana maganin kambun baka bai dace bai kamata ba ina fata mun gani ko kuma mutum ya rataye wani igiya ko wani zare daga cikin zarrukan da ake fiddawa daga cikin bakata kibiya ko mai yake can iccen nan kaus na kibiya fata ce zare ne tsarki an aka fidda sai su cire wannan sai su rataya a jikinsu ko jikin yara ko kuma dabbobinsu da nufin wannan abin ya kare su daga kambun baka shi ma bai dace ko kuma mutum ya kama ruwa da tutun dabba bai dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa tutun dabbobinmu an gane tutun dabbobinmu shi ne abincin dabbobin aljannai da haka bai dace ku kamarwa da shi ka shafe bauli ko bayan gari sulu wannan kashin na dabbobi to shi ne abincin dabbobin aljan sannan kashi shi ma bai dace ba ka shafe datti da shi sauran bauli ne ko bayan gari saboda kashi shi ne abincin aljan za su same shi kamar da annabi ce na cike da nama bayan kai ka gama da shi kayar da shi su za su same shi na cike da nama sai su yi amfani da shi yanan kaga bai dace ba kai amfani da su wurin kawar da datti kashin dabba ko kuma mi ko kuma kashi yanan za ka yi amfani da dutse ko makamantan shi wanda shari'a ba ta hana amfani da shi ba wurin bawali ko kuma kawar da bayan gasu yin hakan wanga ayyukan da annabi ya ba ruwafi labari aikata ɗaya daga cikinsu yana sa annabi zamto ya barranta da kai ba shi ba shi ba shi ba kai ba kai ba shi wa sa'id bin jubayr qala an karbo daga sa'id dan jubayr qala yace man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idil raqab duk wanda ya cire laya a jikin mutum kai ka ce kamar ya yanta bawa ne wanda ya ga mutum na da layi tsinki mashi a cikin shi rawahu waqi' imam waqi' shi ya rawaito wannan magana wannan kenan yana nuna mana kaga in kana da ikon kai haka ya halatta ka cire ma wanda ka san kana da ikon yin masa ka cire masa ai da ba ko bane kake da ikon ka masa ko sai wanda kake da me sulta kana da iko akan ka masa wannan hanin hani ta hanyar aiki a aikace ina fata mun gane a cikin yan gidanka za ka yi an gane ko a cikin wanda duk kake da iko akan shi ka san kuma yin hakan ba damuwa ba ne za ka yi amma ka iya cire mishi shi a cikin zuciya kafin ka cire mishi a cikin jikin shi sau mutum ka iya cire mishi a cikin zuciya cikin jikin shi amma zuciyar shi tana rataye da wannan abu tunda laya in ma baka rataya ta ba kai yarda da ita kamar ka rataya ta ne eh mana kamar ka rataya ta ne وله عن إبراهيم أنا نه إبراهيم النخعي كان قال يجي كانوا يكرهون التمائم كلها سنكسن شي سنة كاما لا يدكس ما كتش دكس وتيري دو تيري كان تقرآن دو دبات القرآن يجي من القرآن وغير القرآن تان القرآن دو دبا ما تان القرآن wannan magana kenan wadda Ibrahim an-Nakhai yake tabbatarwa magana abdullahi bin mas'ud da shi da almajiran shi su kam sun kyamaci laya dukan kowace iri ta alkur'anin da wadda ba ta alkur'ani fihi masail wannan babin akwai matsaloli a cikin shi al'ula matsala ta farko tafsirin ruqa wa tamai farko tafsirin arruqa tufe-tufe da karance-karance wa tamai da layu maraga mun ji tafsirin ruqa kuma mun ji mai ake nihi da tamai الثانية مسألة تبيو تفسير التو... تفسير التولى قوم من جمنين أكينه إلى التولى الثالثة مسألة أكو أن هذه الثلاث للي ونن أبضا قدا أكو كلها من الشرك من غير من غير استثناء دكان سسنا لك شركة باتارد توغة شوابا amma zance na gaskiya ana tugace rukuya wadda ba ta shirka ba da annabi da ce ina ruqa wata ma'im wata wila shirkun ina fata mun gani da malam zai zo ya karasa bayani nan gaba الرابعة مسألة هدو إن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليست من ذلك للي رقية دزأي دزنشي نقسكيا من العين دماغنشي كم بمبكر walhumma ko kuma magance ɗaya daga cikin ababen da suke da dafi da suka halbe ka laisa min zalika ba a kilga shi daga shirka shi wannan ya halatta ina fatan mun gane to amma idan muka ɗauki hadisi kama ana nihin rukuya sai abin nan biyu aka ba da dama ko ko wasu abun ma za a iya rukuya sai wannan abin biyu tunda can an ce manzo Allah sallallahu alaihi ya saukaka cewa za a iya yin rukuya saboda ayin da kuma huma to bin nan ne kare ko wasu ma za a yi ko shakka babu wasu ma za a yi saboda waɗannan da annabi ya saukake za a iya yi kenan an ba da daman mutum ya nemi amshi ka iya nema a maka rukuya idan wani abu ya harbe ka daga cin ababe masu dafi ko kuma kambun baka ya shafe ka ka iya kiran wani ka ce makarkwaya amma in ba shi ba abin da aka fi so karkasa a makarkwaya shi ya fi dama shi ya fi kuma shi fi cikar tawakkuli ina fatan mun gaya الخامسة مسألة تبير أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا مسألة تبير lalle tamima idan ya kasance ta alkur'ani ce mai girma magabata sun yi saɓani a cikinta shin tana daga cikin shirka ko ba ta ciki wanda kuma maraga mai bayani ta kai ta ciki asadisa mas'ala ta shidda anna ta'liq al-awtari ala ad-dawami an al-ayn min zalika rata al-awtar ta igiya ko zare ko tsirkiya ala dawabi akan dabbobi sawa'un raqumma ko awaki ko tumaki ko dawakai anil aini dan magance kan bambaka min zalika yana daga shirka as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-wa'id shadid ala man ta'allaqa wa tara wa'idi mai tsanani barazana kenan mai tsanani akan duk wanda ya rataya wataran wata tsirkiya ko wani zare ko abin da ke kama da shi da nufin kare shi daga kan bambaka أن النبي يقول رويفع فإن محمدا بريء منه النبي بران ترش الثامنة مسألة تتقص فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان فللا لا دون لي تشري لا يدق متن تنكي مش لا يدق zai samu lada inda an ce wanda ya cire ma mutum laya kamar ya yanta bawa ne tunda ko shi da aka cire ma laya a yanta shi daga barin wannan shirkar da yake ko zuwa ga koma ga tauhidi da tawakkali ga Allah madaukakin sarki tunda ko da yaushe idan mutum ya zama to cikar tawakkulin shi ne ga Allah ya fi samun nutsuwa kuma ya fi samun dacewa sama da wani abin da za ka rataya a jikinka ka rika ganin cewa kana samun amfani ne karkashin wannan abu التاسعة مسألة تترى أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف مغانا إبراهيم النخعي da ya ce kanu ya karhuna tama'ima kullaha ya ce wannan magana tasa la yi khalifu mata ƙadam min ikhtilaf baya cin karo game da abin da ya gabata na saɓani da aka kawo na magabata wasu na ganin halacci wasu na ganin babu halacci لأن لأن مراده أصحاب عبد لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود سبب من فصل wannan magana yana nufin almajiran Abdullah ibn Mas'ud su ne gaba ɗaya suna ganin cewa laya bai halatta musamman ta Qur'ani ce ko wadda ba ta Qur'ani ba lokaci yayi ko amdi shidda برمج الشبشب مكرن تشرهنا عبد الرحمن بن ناصر السعيد ما ليس ومنها أي الأقم فيه ناني كما يوا يوا ما ليس شي عبد الرحمن بن ناصر السعيد يتي أما التمائم أبند أكي نفي للايو فهي تعاليق wasu abubuwa ne da ake ratayawa ta ta'allaku biha qulubu muta'alliqiha zukatan wanda suka rataya shi sun rataye ga wannan abin da suka rataya zukatan su suka rataye ga wannan layun da suka rataya wal qawlu fiha kal qawli fil halqati wal khayt kama taqaddam zance na gaskiya game da abin da ya shafi layu kaman magana ne cikin sa zare ko wata halka ko zare kamar yadda ya gabata cikin babin da yake kafin wannan famin haya ce na daga cikin layu ma huwa shirkun akbar akwai abin da yake shirka ce babba kallati tashtamilu ala istighathati bishayatin kamar irin layar da ta kumshi neman agaji wurin shedanu aw ghairihim min al-makhluqin ko wasunsu daga cikin halittu فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك neman agaji ga wani Allah cikin irin abin da babu wanda iya yin shi sai Allah shirka ina fata mun gane neman agaji da tallafi a wurin wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da babu wanda iya yin su sai Allah shirka ne kama sai ake insha Allah kamar da bayanin zai zo haka nan gaba insha Allah wa minha na daga cikin layu ma huwa muharramu abinda yake sa shi haramun ne yana da cikin abinda yake ake ratayawa wanda yake haramun ne kallati fiha asma'ul la yafhamu ma'ana kama abin rata yadda akwai wasu sunayen da ba a fahimtar ma'anar su ba san me aka rubuta ba na daga cikin hatimi kun san hatimi ai ko wani zane da za zo ai a sa lambobi da rumus a cikin su wannan kaga bai dace ba ba ta halatta ba ai amfani da ita an gane ku لأنها تجر إلى الشرك سبب ذات شام تنزوى قفالة وشكي شركة وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها ما لك أما أبن زعرات يا وأجكي وأن تكن سأقوي القرآن من جرمة متين يربط آية الكرسي مثالي يعني وصأبه أنك كما لحكى ko kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama ko addu'o'i masu kyau abin girmamawa malaci fal aula tarkuha abin da yafi dacewa a bar yin haka har su ma kar'ai li adam wurujiha an shari saboda rashin samun haka a cikin shari'a Allah bai ba da dama a yi haka ba a samu damar yin haka ba kenan shari'a ba ta ba da dama a yi haka ban kai tsaye kenan kaga ce aula idan aka ce aula menene aula abin da ya fi abin da ya fi kenan aka ce abin da ya fi kama abu guda biyu ne wanga ya fi wanga mafi kyau kenan shi yasa wasu suka ɗauki ganin cewa babu laifi a yi wasu kuma suna ganin abin da ya fi a bari na ka wanda ya rata ta alkur'ani tsantsa babu wani gami ba ƙari ba buɗe min shayi ba buɗe sadun da sauransu ba daɗi ba ƙari kuma dogaro ga maganganun magabata irin sa aisha da makamantansu har ba za mu zarge shi ba amma sai mu ce da ka bari da hakan shi ya fi ina fata mun gane da ka bari da hakan shi ya fi dacewa shi yasa ma da yace fatarku wanga fal aula tarku abinda yafi a bar su gaba daya li adam wurudiha an shari wa li kauniha yatawassalu biha ila ghayriha min al muharram yace kuma kuma da kasancewa yin amfani da wanda yake ta alqur'ani ce wata hanya ce da za ta kai ka zuwa ga amfani da yake wanda ke ma harama ne ina ka ce a bar hanyar buɗe ya halatta ya amfani da alkur'ani ya halatta a rataye kaza ya halatta a rataye kaza aka bar abun a buɗe hakan zai sa mutane su wuce iyaka har su dinga rataye wadda bai halatta ba ta wadda ke ta haramu ce kuma yau idan ka lura da mutanen da ke ta'amuli da layu da masu yin su galibin masu laya ba mutanen kirki bane ba wannan zahiri ne galibin masu naɗa layu ba mutanen kwarai bane ba galibi tunda ba ka taba samun mutumin da yake kudurin shirikiyo hada sunan da za ka rika iske shi ya rubuta mala ya ce shekara daya haka zai faru zai yi wuya zai yi wa ko da an samu amma mafi yawan masu yin su 'yan tsibbi ne da bokai mafi yawa shi yasa in aka hangi bannan sai ya ce har ta kirkin a hakura da ita saboda zai sa karate ta banzan ba tare da kafar gaba saboda ta bannan ta yi yawa shi yasa mala ya ce saboda kasancewar layu wanda yake na ƙur'anin nema da ake ganin ya halatta nisanta su shi ya fi saboda ba da dama a yi amfani da su zai ja ka zuwa ga amfani da wanda yake ta haramci ya ce li'annan galiba ala mu'alliqiha muta'alliqiha annahu la yahtarimha yace kuma galibin masu rataye laya zaka ga ba sa kimanta ta ba sa ba sa ihtiramanta ba sa ba ta girmanta da mutuncinta ta alqur'ani ويدخل فيها المواضع القذرة يتي مي إتي يأي شغاورا ران دسكي دا دت دا كزمتا كو شكا با أن ديك أقل لا يا انكراتي مثالي يأتي كراتي أن لولا آية الكرسي رمجتكيش كوفا أو قوة تكرر دا آية الكرسي رمجتكي أن نبي الربي هذا ذاك شغا ميجيوا زي باوي ذاك شغا ميجيوا كل سيكا يمي سيكا تشري in ko baka shirya ba haka zaka shiga da ita kuma ka tsugunna kana biyan bukata kana rataye da alkur'ani akwai girmama shi babu akwai mutanen daji wanda qur'ani sukutum ake musu laishi wannan na sha gani ko a ɗauko ummu musa dama ummu musa shirme ne kawai da kama kame kun san ummu musa ko wasu takarru da yake haɗa layu shirme kama kama istighasat bayan da abubuwa akwai ciki to ƙur'anin ma akwai 'yan daji da za ka ga bayan Allah irin ƙur'anin nan madaidaici an naɗe shi an maida shi laya sarrata shi kusan ɗarma ga kai kaga da shi zai shiga magewa da shi zai tsugunna ya biya bukata hakan ya dace babu girma alƙur'ani mai girma ce kenan ka ko hakan ya sa aimi a hasa ko da ta alƙur'ani ce mai girma kuma Allah bai maka alƙawarin sai ka rataye wani abu bai kare ka koyi ba ka lafiya ko yau mala cewa min babin ihsan na daga cikin babin kyautatawa ko an yaba mun bar wani abu yawwa mala cewa amma ruqa fa fiha tafsirun an wuce laye kenan amma abin da ya shafi karance karance da tofe tofe da neman waraka fa fiha tafsil a cikin mas'alar ruqya akwai rarrabe zance فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة إذا أنت كسن شيء لك القرآن دا القرآن كود السنة إن أنت تتمنزع الله ko da zance mai kyau fa innaha manduba to a wannan lokacin amfani da ita abu ne mustahabi mai kyau fi haƙƙin raƙi a cikin haƙƙin wanda zai maka rukuya yace li annaha min babil ihsan so da ita rukuyar babi ne na kyautatawa man sata an yanfa akhahu falyanfa wanda sun zai yi amfani da dan uwansa ya amfane shi an gane ko walima walima fiha min an-nafa saboda abin da ke cikin ta na amfani wa hiya jaizatun fi haqqi al-marqi marqi sannan kuma halal ce cikin haƙƙin wanda za a ma ya halatta masa shi wanda za yi mustahabbi ne ana son yayi haka dai taimake dan wace musulmi amma wanda za a ma ya halatta shi kuma abinci kaga kenan akwai bambanci tsakanin a ce abin mustahabbi ne da mi da halal idan ka ce abin mustahabbi ne yin shi shi ya fi bar shi idan ka yi shi kana da sakamakon yin shi idan ba ka yi shi ba ka yi asarar samun ladan nan amma idan ka ce abu halal ne idan ka yi shi kai ba abin zargi ba ne idan ka bar shi kai ba abin zargi ba ne yin shi da bar shi duk mene ne duk wuta kenan kaga mustahabbi shi ya fi wanda zai yi shi ya fi dacewa da lada shi kuma wanda za a ma ya halatta masa idan kuma ce kara masa babu laifi ina fata mun gani illa annahu la yanbaghi lahu an yabtadi'a bi talabiha yace sai dai shi wanda za a markuya saboda aka wanda mishi wata cuta ko kuma tsari game da wata cutar da yake tsoron ta same shi yace to shi din da za a ma la yanbaghi lahu an yabtadi'a bi talabiha bai dace ba gare shi ya nemi a masa ya fara neman a masa فإن من من كمال التوكل من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيره yace yana daga cikin kamalar cikar tawakkulin bawa da ƙarfin yaƙininsa kar ya tambayi kowa daga cikin halittun Allah la ruqya la wani abu wanda ba ruqya shine mutum yana cikakka kamala ta tawakkuli da cikakken yaƙini mai ƙarfi an gane ko wanda kuma ya je nema kamshi a halatta bai laifi ba amma wanda ya ƙi neman ya fi kamala ina fatan ku gane yawwa ma da ce bal yan bari idza sala ahadan an yad'u wa lahu an yalhaza maslahat ad-da'i wal ihsan ilayhi ya ce ba haka ba ya dace ga wanda ke neman wani daga cikin mutane ya masa addu'a ya nura da maslaha ta wanda zai masa addu'a wal ihsan ilaihi da kuma kyautata masa bi tasabbubihi li hadhihi al ubudiyyati lahu ma maslahati nafsi saboda shine sababin yin wannan ibada ga wanda ya sa ya mashi rukuya an gane ku kuma ya nura da maslaha ta kanshi shi shi wanda samu rukuya ya ce wa hada min asirari ta haƙiƙar tauhid nura da hakan yana daga cikin asirrai asirar na tabbatar da tauhidi wa ma'ani da tabbatar da ma'anarsa albadi'a kyakkyawa allati la yuwaffaqu littafaqquhi biha fiha wal amali biha illa al-kummalu min al-ibad wanda ba wanda za a magamdakatar ya nura da hakan kuma ya yi aiki da wannan abin da aka ambata sai kamalannu masu kamala daga cikin bayan Allah sai wanda Allah ya ba su kamala ke su Allah samu cikinsu ba da cewa in kanata rukuya yud'a biha ghayrullah idan ko ya kasance rukuya za a kiran wani wanda ba Allah bane wa yutlabu shifa'u min ghairi ko a nemi waraka ga wani wanda ba Allah ba fa hadha huwa shirkul akbar to wannan fa shine babbar shirka li'annahu du'a'u wastighathatu bighayrillah saboda roƙo ne da kuma neman agaji ga wani wanda ba Allah wannan shirka fa fahim hada tafsir malaci to ka fahimci wannan rarrabewa game da abin da ya shafi ruqya kenan ka fahimci wannan rarrabewa wa iyyaka an tahkuma ala ruqa bi hukmin wahid yace kashidinka ka yi hukumci a kan rukuya da tufa-tufa da karance-karance za a yi da hukumci guda ba ku da bace akwai da ta halatta akwai da bata halatta ba akwai da yake ma shirka ce kafirci za ta yi fitar da kai daga barin musulunci ma tafawutiha fi asbabiha wa ghayatiha malace iyaka ka shedin ka kai hukunci akan ruqya da hukunci guda tare da cewa sun sha bamban ta fuskar sababin su da kuma ga yadda ake so a raska ina ganin ne karshen gababin nan za mu dakata muna kwana daidai Allah samu dace da lada kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba da yau assalamu alaikum wa rahmatullah